بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba a du ‘yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidin ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago nan bayan makarantar mata ta doma nan cikin fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu da muke cikin littafinmu na minhajul muslim na babban malami Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin asabat dare na lahadi wanda yau din yayi daidai da takwas ga watan biyu musulunci watan safar kenan hijira yau na da shekara 447 daidai da biyu ga watan takwas na miladiya 2025 idan masu bibiya kai tsaye da masu bibiyar mu ta social media wasu manta ba muna cikin alfasalu sani shine al'imanu bi rububiyatillahi ta'ala fasali na biyu wanda yake bayani game da Allah shi ne rabu mahalicci kuma shi ne mai kulawa da halittarsa malin ya mana shimfiɗi da makaranta ayoyi da wa'ansu daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da tabbatar da Allah ta'ala shi ne rabu ɗin mahalicci mai kulawa da halitta muna cikin wannan bayani a ƙarƙashin hujja dai na ƙaliya muke ko hujjoji da aka ciratu kai hujja a ƙaliya mun ciratu daga hujja na ƙali mun kuma aƙali mun karanta ɗaya biyu uku muka tsaya za mu tashi a nan ba ta hudu a fejin littafi na sha bakwai maliki cewa tafarudihi ta'ala bil mulki li kulli shay' ɗaya daga cikin dalilan da za su tabbatar da Allah shi ne mahalicci mai kula da halittarsa Allah ya keɓantu ya kaɗaita da mulki ga komai da kowa Allah shi ne mamallakin kowa da komai duk abin da gani mai motsi da mara motsi Allah shi ne mamallakinsa ana fahimta lahul mulk wa lahul amr mulkin komai da gudanarwa komai suna ga Allah ba wani wanda ya mallaki abu mallaka ta hakika idan ba Allah ba yasa game da dukiya yake cewa an fi komi ma ja'alakum mustaklafi lafi cikin abin da Allah ta'ala ya mai ya sanya ko mamaya a kansa da can ba naka bane sannan yazo yazo hannunka da can gida ba naka bane sannan yau da gobe yazo zama mallakinka da gwanda kake noma ba ta ka bace haka dai da wannan mamaya ne da ba wannan yi yau tafi ya yi kama ka zo gada ka tafi wata rana kai makai za a gada ka tafi saboda kama mallakin komai da komai Allah ya sake ce inna na hannu na risul arda man alai wa ilaina yurja'un mu ne za mu gaji ƙasa da abin da ke cikinta mu kowa da kowa wajen mu zai dawo in ji Allah wa tasarrufihi al-mutlaq fi kulli shay daga cikin dalilan da za su nuna Allah shi ne mahallicin kowa mamallakin kowa yadda Allah yake jujjuyawa kai tsaye shi ne tasirifin mutula fi kulli shi Allah in ya so sai mai da kai kaza a yanzu in an ji mai sake canja ka zama kaza kuma ba wanda ya sai ci da ne ya zo da dare ya zo da yini ya baka lafiya ya ɗora ma jinya ya baka wadata wani lokacin wani lokacin kai talauci wani lokacin kana yaro wani lokacin ka girma shine tasawuf jijjuyawar al'amura to wannan Allah ne kadai yake banci wannan siffa akan kowa da kowa a wata dabbur hili kulli shay Allah shine mai gudanarwa shine at-tadabbur gudanarwa ta kowa da komai tana ga Allah in ya so ayi abu kaza in bai so ba zai yi ba wannan duka in ji malan dalun ala rububiyyati suna nuni ne kan cewa shi Allah rabbu ne ma'ana shine mahalicci kuma shine mai kulawa da halitta iz min al musallami bihi lada ka fatal bashir wannan dalilai da mala ya kawo cewa ya zama abin da za a mai wuya ga shi Allah ɗin dukkanin mutane shine ka fatal bashir dukkan ɗan adam saboda wannan dalilai wajibi ne mai kawo Allah wuya an al'insani ka gairihi min alka'inat alhayya fi hadal wujud cewa shi ma ɗan adam mutum kamar sauran dabbobi ne kamar sauran kasantattun abubuwa ne a duniya abin da ya shafi dabbobi a wannan doro na duniya wanda Allah shi ne mai sarrafa su da juya su da mai da su a yadda ya so hata ɗan adam a cikin yati masa Allah ta'ala ke cewa wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shi ne ke sawwara ku kuna cikunan yatiman ku mata yadda Allah ya so shi ce la ilaha illa huwa al-abidul hakim la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta sai shi al-aziz Allah mabuwayi ne al-hakim kuma Allah mai yawan hikima ne so daga Allah ta'ala shine dan wannan gabaran jijuya halittarsa da ɗan adam ɗin da ma ba ɗan adam ɗin ba da dabbobin da sauransu la yamliku al-haqiqa shay'an bi dalilin annahu yawa la yamliku al'alal haqiqa shay'an ba wani wanda ya mallaki abu mallaka ta haqiqa a cikin mutane da sauran dabbobi da aljanu babu shi da abin da gani agunka aro Allah ya baka in yaso kuma zai karbe shi an fahimci wannan mallaka ta haqiqa tana ga Allah dama shine al-mu'til haqiqi al-mani wal haqiqi shine mai bayarwa ta tabbas dahir kuma shi ne mai hanawa ta dahil da tabbas a yau in ɗan adam ya baka wani zai iya hana ga an fahimci wannan amma Allah ta'ala in yaso ya baka ba wanda ya sai hana sannan kuma Allah in bai baka ba mai baka la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'at wannan sifofin Allah ne an fahimci wannan shine yake bayarwa bayarwa da ba guri bayarwa da ba zai sa kuma in an jima ya kara maka kullum iya cikin bayarwa iya cikin kyauta yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah iya cikin tadabiru dumu wani kaza in an jima wani kaza gobe wani kaza wani kaza su wani kaza su wani kaza duk dai Allah shine dan wannan nauyin gudanarwa ta bayinsa gaba daya mazan mu da mata yara da manya har ma waɗanda ba mutane din ba maliki cewa a bi dalilin annahu yakhruju awwala ma yakhruju ila hadha alwujud dan adam a lokacin da ya fito wannan dandali na duniya lokacin da aka haife shi yazo ya waye gari dan adam ne a duniyanci aril jism jikinsa tsirara yake ba a haife ka da komai ba an bayyana ba abin da aka haife ka da shi haka sun tinkinka aka haife ka yasa duk abin da ka samu ka mallaka duniya ka same shi kuma nan zaka bar shi ba abin da zaka tafi da shi kama bada akum ta'udu kamar yadda muka kage halittar ku da farko haka nan za ku dawo zuwa gare ku yasa duk wannan kacaniyar to duniya ce ba take jawo ta amma duk mai hankali to kullum zai dinga tuna makomarsa me yayi dan gobe ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowa ya dinga duba ya ga me zai me yayi koda ta kan kasance a ce ya faɗi ya mutu me zai domin abin da zai biyo baya masa kyau duk abin da gani a wannan duniya nan ka same shi yasa Allah ke faɗa cikin suratul nahl wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah yace shine ya fito da ku daga cikkunan mahaifanku la ta'lamuna shay'a ba abin da kuka sani ba abin da ka sani ko kai waye a ilimi a yau to lokacin da aka haife ka Allah ya ce ba abin da ka sani sannan waje alakum sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun Allah ya sanya muku ji da gani da zuciya hakan zai sa ku kare wa Allah godiya ana gane da jibo saboda ka Allah subhanahu wataala shi ne ke da wannan sifa ta mallaka ta haƙiƙa amma dan adam duk abin da gani a gunsa aro ne aro ne Allah ya bar shi ko ya tafiya bara ko abin ya tafiya bar shi shi ne malai ke cewa lokacin da aka haifi ɗan adam ya zo wannan duniyar arili jisimi ne tsirara yake hasir ra'as kansa ba komai hafi alƙadamai ƙafafuwan shi ba komai an fahimta haka ka zo duniya ba abin da ka zo da shi ko zare wanda za a gani a liƙi a jikinka ba haka ka zo tinki ba ka da komai sannan yake cewa wa ya kurju inda ma ya kurju minuhu ka sani na sani duk lokacin da za ka bar wannan duniya ka koma zuwa ga Allah mafariƙan lahulai sama a hushe ba abin da za ka koma da shi yadda ka zo ba komai haka nan za ka koma ba komai yasa wannan duniyar yan uwa ba abin baiwa amana ba ce yanzu fa kana faduwa kana mutuwa duk wani abin da ke jikinka na amfani wani sai an cire shi ko zobe ne a hannunka sai ya fitar da shi ko agogo ne sai an warware shi ba abin da za a bari a jikinka haka balantana masauran abubuwa na waje khalijiya dakiliyar ma sai an fitar dan kamfanka boxanka na ciki sai an kwabi an dawayenka sai an cire ba abin da za a bari a jikinka dalilin ma da yasa ba za a je a tirbiɗe ka haka ba domin ka girma kuma ganin tsaraicin mutum mamaci da mai rai haramu ne shi yasa shari'a ta ce to a masa likafani a lullube shi amma ba dan ganin tsiraicin dan adam haramun bane bayan ya mutu ba da haka za a je binne ka ba kuma a jikinka dan dai ganin tsiraici na mamaci da na mai rai haramun ne kuma akwai tsinuwa yasa shari'a ta shar'anta amma likafani a lullube tsiraicin ka shikenan a je a binne ka ai likafani ba kayan ado bane ba wani abu ne mai daraja shi yasa za ka kowa ma ɗaya ne da sarki da talaka da gwamna da ɗan garo da ɗan tura kura da mai sassabe da mai faskarin ice da kowa duk iri ɗaya ne ba wani wanda za a ce yau likafaninsa ya fi nawa ne babu shi ɗaya ne domin a nuna mukan cewa shi kansa lifafar ga dalilin da ya sa ake yin ta ba ta da wani tasiri a rayuwarka ta kabari ba ta da shi dan dai a rufe matsaraicinka da dasturarka a ji abin da ka haka amma me zai tasiri me ka aikata me ka kudure a zuciyarka la yanzuru ila sorikum wa amwalikum walakinna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kullun Allah abin da yake faɗa manzo Allah yake faɗa mana cewa abin da zai duba gare ku bayan ku mutu aikin ku da zuciyarku me ka aikata me ka kudure wannan shine abin da Allah yake gano yasa kullun mu kyautata aiki mu kyautata kudure zuciyarmu ta zama tana da ƙudiri mai kyau na yafiya da haƙuri da juriya da kau da kai da da da tawazu da nuna kai ba kowa ba da son alkhairi ba ga son alkhairi ga jama'a da gujemawa al'umma su fada cikin shiri kullun zuciyarka ta zama to sakekkiya ce ga kowa tana son kowa da alkhairi ka kore mata dukkan wani amrat da za su haifar ma da matsala kamar hasada kamar bakin ciki kamar gaba kamar fishi kamar mugunta duk kai kokarin raba zuciyarka da wannan in ba ka raba su da ita ba za su halaka ka domin ita zuciya ita ce gabar da ma'aikin Allah yake ce in ka je gaban Allah lafiya kalau tana wanke tas ba wani da tito ka tsira yau malayan fa umalun wala banun illa me illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zai kiwa da Allah da kubutacce zuciya zuciyar da babu hasada babu hikidi babu gaba babu kaza babu kaza Allah ya tsarkake mana zukatan malike cewa haka nan zai koma ga Allah hafil kadamai a lokacin da ya zo duniya hafil kadamai ne ba komai ko takale babu sannan zai koma ga Allah mufariqan lahu laysa laysa ma'hu shay siwa kafun niwari bihi jismu ba gani in ka dauke likafarin da za a rufe mai tsare shi ba komai likafarin rufe tsare shi da shi za a kai ka lahira amma duk wani abu da ka sani anan zaka bar shi anan ka samu anan zaka bar shi kuna fahimtar wannan kuma mun san lahiran nan ba cance tabbas ba wannan gida na duniya ba tabbas ba ne gida ne temporary ba wani mai tabbaci a wannan rayuwar to kuma lahira Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi kuma can ne gidan tabbata kuma duniya nan ba gidan tabbata ba ce inna ma hadhihi hayatu dunya mata wa inna wa inna wa inna wa inna al akhirah hiya darul qarar ita wannan duniya mata abinda yake nufi da mata ai mata ila ajalin musamman wannan jin daɗi ne ɗan zuwa wani lokaci ɗan lokaci ne da shi iya da tayin amma lahira babu lokaci sarmad ne ba ba tsayawa an fahimtar nan kaga jin mai hankali sai mu ƙarana da abun da zai gushe ba tabbatacce ba ne da abun kuma tabbas ne bai gushewa wanne ya kamata ka fi bawa muhimmanci abin da yake tabbas ne abin da yake tabbatacce ne laye zuru amma ita dan duniya za'il ce zillun za'il mai gushewa ce mai gushewa ce amma ce dan ya riga ya haukan wasu da yawa sai ga duk abin da zai kai su su cimma nasara a wannan gidan don samu gidan goyi ba sai yanzu ka duba dai a fili ne magana take ai karatun a fili yake duk wani gu da hanyar lahira ce hanyar samun tsira ne abin Allah to in ka kalli mutanen yau hankalinsu baya gunda yawansu illa man rahim Allah in ka ga mutum ya damu da bin hanya irin hanyar lahira to Allah ya sohi da rabon lahira ne yasa yake cewa dama wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha a cikin suratul isra sai kai aiki irin aikin lahira akwai aiki irin aikin duniya akwai aiki irin aikin lahira an fahimci wannan kaga duk wanda ya aikin duniya to shikenan bakinsa duniya sakamakon su duniya man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu shima za mu bashi amma ga wanda muka so ana gani ana ganewa amma man arada al-akhirah sai ci wasa'alaha sa'aya wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura sai ka aiki irin aikin lahira ka yi gaskiya ka yi amana ka yi ibada ka yi haƙuri ka yi imani ka yi mutunci ka yi kaza ka yi kaza duwane su ne irin aikin lahira yanzu ku duba dukkan irin inda ake gabatar da ta'alimat irin wannan a masallatai daban-daban kullum ina buga wannan misali ko ta'alimat da manya-manyan malamai su gabatarwa a wannan gari to ba gidan kallon ban ɗaya da bai shafe wannan gun da ba a taron jama'a wallahi babu duk gidan kallon bal in ka duba sai ya fi ƙatotar masallacin unguwar taron mutane ninkin ba ninki kuma ta layu simino wa layu gurin biyu ba abin da za ka dawo da shi gidanka sai ɓacin rai ma da sulubi da damuwa kuma a banza ga asarar kuɗi shi ne makasiyar magana ka ba da kudi ka zo a abusa ta ba ka ji warin ta ba dolanka ka ji warin arni a kusa da kai bayan da zafi ka dawo da ɓacin rai an sha inda kake ƙauna ka dawo da ƙaunar kafiri a zuciyarka duk ba haka bane ka dawo da gabar musulmi a ranka ku zo kuna faɗa da wani don iya su hutun ɗin can kai kana su hutun ɗin nan ga ɓata lokaci a banza da wani ga zunubi kuma yanzu a kwatanta da gunda za ka zo kana jin ƙarar lahu ƙarar rasu kana samun lada duk mintin da za ka yi da sakan da za ka yi lada ake rubuta kuma ka fahimci wani abu na rayuwarka a addinin ka sake matsa kusa da ubangijinka kuma na kana kan hanya hanya irin hanyar mutanen kirki to wannan shine abin alfidi saboda da yawan mutanen yau shedan ya riga ya fi karfin su ya kallam dama wasu tafazis manista ati minin bi sautika wa ajrib alayhim bi kaylika wa rijlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa'iduhu wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura duk shine magana kace kururuwar shedan buga sarewar shedan abin hawan shedan dukkan shedan abinda mutane suke kira Allah ya tsare mu malike cewa fa kaifa izan ta yaya kuma abin zai kasance yasihu an yuqal har ma ya inganta kace innal insana malikul li shay'in al haqiqa fi hadhi fi hadha al wujud dan adam mamallakin abu ne mallaka ta haqiqa a wannan duniya ba zai yi ba aro ne kai kan kai ma kanka aronka ne ranka ma aro ne aka baka lokacin da za a fisge ran ba sai an shawara da kai ba saboda ka ba wani wanda ya mallaki abu mallaka ta haƙiƙa idan ba Allah ba wa iza batala an yakuna al-insan yayin da abin ya zama turushashe ne ya zamto a ce dan adam wa huwa ashrafu hadhihi al-kainat shine mafi girma a cikin dukkan wata halitta da Allah yayi malikan li shay'in minha har ma a kore masa mallakar wani abu na mallaka ta haƙiƙa a gidan duniya to faminal malik izan to waye wa mallaki ku inda ya haɗa ƙadam duk da darajarsa da ƙimarsa bai mallaki komai ba a wannan rayuwar ta duniya ba abin da ya mallaka duk abin da gani a gonsa aro aka bashi lokacin da wanda ya bashi aran nan zai karɓa ba sa yin shawara da shi ba shi yasa ummu sulaim Allah ta'ala ya ƙare dare ta sahabiya shi ta yi wani abu da ya kamata ya zama darasi ga matan duniya wajen kwantarwa da mazajen su hankali Ummu Sulaim suna da ɗanɗansu haka da Allah ya ba su tsakaninta da mai gidanta. Wata rana sai ɗan yake jinya bai da lafiya. Har ma wata rana jinyar ta ci ƙarfin shi sosai. Kuma a daidai lokacin mijinta ya yi tafiya. Baya nan baya gida. Wannan yaro Allah ta ya karɓi rayuwarsa ya mutu. Ana ganewa? Kuma lokacin da ya mutu babansa baya. Amma zai dawo dai a ranar. ta mai wanka yaron ta ji ta kwantar da shi a wani gefe a ɗaki ta lullube shi kuma ta zo ta faɗa wa mutanen gidan ta ce ban yadda ba baban wane ji mutuwarsa a bakin wani ban yadda ba kar kowa ya faɗa masa ku bari ni zan faɗa masa tunda na fi kowa kusa da shi kuma ɗan na fi kowa kusa da shi ta ja kunan duk makotanta ko ta aziya karku masa ku bari ni zan fara faɗa masa ɗan sai rasu ya dawo daga tafiya iya zuwa ya jikin yaro rija alhamdulillah ya zauna ta kai mai ruwa ya wanka ya zo ya ci abinci har masu kwanta su kai komai da asuba sai da asuba ya tafi ta masallaci sai take cewa baban wani dala yana da tambaya sai take cewa yake cewa tambaya ce sai take cewa mutane ne suka kawo maka aron kaya ko suka baka aron wani abu har in sun buƙaci wannan abun su karɓi kayansu sun yi laifi kun ji balagar ta yi masa sai yake cewa a to ina laifi kuwa dan mutum ya baka ajiya kuma ya kafa kansa ya ma raba ka da nauyi ai ba wani laifi sai take ta to dan da Allah ya ba mu ya karbi kayansa dan da Allah ya ba mu Allah ya karbi kayansa ku duba hikima irin ta mata masu ilimi amma in da matar ka ce tun kana can za a dinga buga ma waya ihu da kuka hana kama tuki mota an tuka an mutuka an mota kake an shiga uku an lalace dadadadar kaya kaya kaya kuma mutuwar ba dawa za ta yi ba dawa za ta yi ba tutu daga wannan shi ne irin hikima da kuma arziki na samun mutum ilimi wanda mu'amalar ku da ita ma sai ka samu taimakeki ne a cikin rayuwarka ana ganewa saboda ka aro ne duka Allah ya baka aro kuma ya karbi kayan shi inna lillahi ma'aba wa lahu ma'aqba wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamman mali yake cewa ba wani wanda ya mallaka mallaka ta hakika babu shi sai yake cewa almaliku huwa Allah wallahu wahdahu Allah shine mamallaki na gaba ɗaya shi kadai duk wani abu da ya gani a wannan gida to mamallakin sa na gaba ɗaya Allah ne wa biduni jadal ba tare da ja in ja ba ba wanda ya sai in ja in ja akan wannan kai ma kai kanka mai ja'in jin Allah ne mallake ka balantana wani abu ko wala shakka wala raiba babu kokonto babu kuma kwan gaba kwan baya wa makila wasu limafi malakiyatu yuqalu wa yusallimu kaza fi tasarrufi wa tadbiri li kulli shay'in fi min shu'uni hadhihi al-haya to Allah ta'ala shine wanda wajibi ne a sallama masa a miƙa wuya a cikin dukkan mallakarsa sannan a miƙa masa wuya wajen tasarrufi jujjuya halitta sai diga dama da kuma tadabburi gudanarwa likulli sha'anin min shu'uni hadhihi haya ga dukkan wani al'amari cikin al'amuran wannan rayuwar ta duniya wala amrullah wannan rantsuwa ce ina rantsuwa da Allah inji mala izan lahiya sifatu rububiyya wannan tana cikin siffofin Allah da shine rabbu din akwai alkhalqu halitta Allah shine mahallicin kowa da komai akwai arziki arzutawa da abin da gani a hannunka ko a hannun wani Allah ne bayar sannan a almulku mallaka ta hakika kowa da kowa Allah ne mallaki shi sannan a tasarruf jujjuya halitta daga can zuwa can daga nan zuwa nan wata dabir gudanarwa wa kadiman sallamaha akabirul wasaniyin malice da dadewa ma wannan sufofin na Allah shine rabbu shine ar-razik al-khaliq al-malik al-musarrif al-mudabbir yace tun dadewa ma manya manya daga cikin shugabannin bautar gumaka sun riga sun mika Allah wannan min abadatil asnam daga cikin masu bautar gumaka sajjala zalika al-qur'an al-karim qur'ani yazo da wannan a rubuce fi ghairi sura min suri daga cikin surorin al-qur'ani ba ma ɗaya ba biyu ba قال الله تعالى الله تعالى yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy ah wa man wa yukhrijul mayyita minal wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukumul haqq فما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون سوره يونس الله تعالى yake cewa kul kace da su man yarzuukum wa yake muku arziki ne na faɗa muku arziki ba sai kuɗi ba lafiya arziki ce an gane ko ilimi arziki ne samun mace ta gari arziki ne samun ‘ya'ya na ƙwarai arziki ne fahimtar addini arziki ne ka zo mutumin kirki ba a lissafa ka cikin mutanen banza arziki ne ana fahimta a ka zamto mai kulawa da addini arziki ne ka zamto Allah ya tsare ka baka aikata ka ba irin zuru arziki ne ana fahimtar wannan yasa ma malamai suke ce shi wannan kuɗin da ake ta musifa a kansa shi ne matakin ƙarshe na arziki ba kuɗi iya amsa sunan arziki amma a matakin ƙarshe lafiya ta fi kuɗi ilimi ya fi kuɗi zaman lafiya ya fi kuɗi an gane wanda kyau zama mutumin kirki ya fi kuɗi duk wannan kowa ya san wannan saboda haka kuɗi shi ne matakin ƙarshe na arziki to Allah ta'ala ya ce a tambaye kowa yake muku arziki duk arziki da ma'anarsa gaba ɗaya in ka samu lomar abinci ka ci arziki ne daga Allah in ka sha mukurwar ruwa arziki ne in ka sa sutura arziki ne in ka kwanta kai bacci arziki ne in ka mallaki abin hawa arziki ne in ka ne in ka samu gida arziki ne duk wannan suna cikin arzik arziki ana ganewa to duk abin da ka ci ka sha ko lafiyar jiki ko kaza ko kaza to Allah ya ce a tambaye ku waye yake muku shi man yarzuqukum minas sama wa yake muku arziki ne daga sama sannan wa yake muku arziki daga ƙasa amman yamliku sam'a wa ya mallaki ji ji wa ya mamallakin ji Allah ne tunda a can dama ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum as-sam'a ajin ma Allah ne ya sanya muku shi shine waye mallaki ji wal absar waye mallaki gani wa man yukurdul hayy min al mayyit wani ne ke fito da alhayy min almayyit raye daga matacce wa yukhrijul mayyita min alhayy wa yake fito da matacce daga raye wa man yudabbiru al'amra wa yake da ikon gudanar da al'amura gaba daya ishe ko ba su faɗa ba ko sun faɗa kai za ma ka ji sun faɗa za su ce fasa ya ƙulu na Allah kafirai ne ba za su ce Allah ne ke wani sun yadda da Allah ne ke wannan gudanarwa gaba ɗaya sai Allah ke ce a tambaye su ƙul a fa ƙul a fa la tattaku to saboda ne ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina bautar gumaka in dai kun san Allah shine rabbu shine khaliqu shine yuhyi wa mumit shine almudabbir shine kaza shine kaza to saboda me ba za ku ji tsoron Allah ku dawo ku yi musulunci ba shine fa qul afala tattaqu fa zalikum kun ga wannan wanda aka siffanta muku wannan sufofin nasa Allahu rabbukum shine Allah ubangijinku rabbukumul haqq ubangijinku na gaskiya fama za ba'da al-haqqi ila balal ba wani abu da yake biyo bayan gaskiya sai bata in dai an ƙi karɓar gaskiya to bata za a fada yasa tunda an karanta mu sun gane har sun yi kirari kaga abin da zai hana su karɓar gaskiyar kai bata ce duk wani mai bautar gunki a da da yanzu ya san mahalicin sa Allah ne ya sani to me yasa ba zai dawo ya kadaita Allah ba bata ne bata ne da kuma da ku yau da son zuciya da kuma ƙarshe wanda ake munar zan ba zai kyau ba wannan shi ne kawai da ƙaddara fil azal akwai yiwuwar Allah ya halice dama da wuta Allah ya halice shi amma duk wata abin da zai sa ɗan adam ya gane Allah Allah ne to Allah ya bayaninsa hankalinka ma kaɗai ya yadda zai ma nunin kan cewa Allah subhanahu wataala shi kaɗai yake ya ɗau nauyin gudanar da wannan duniyar duk abin da gani ya faru da saninsa da ikonsa da yardarsa ba abin da zai faru wanda Allah bai so ba ko bai yadda ba an fahimci wannan fa anna tusrafun Allah ji ta yaya yake karkatar da ku kuma yake juyar da ku har ku je kuna bauta gumaka fasali na biyu ya kare al-fasalu salis fasali na uku al-imanu bi ilahiyyati Allah ta'ala lil awwalin wal akhirin imani da yarda da cewa Allah Allah ne kuma Allah shine abin bauta dama shi ar-rabbu shine al-khaliq al-ilahu kuma shine al-ma'bud duk wanda sabobin Allah ne idan ka ce rabbu kana nufin mahalici mai kula da halittar idan ka ce ilahu kana nufin abin bauta wanda ya cancanta kadai ta masa bauta to Allah kai imani shi kadai za a bauta to kaga a wannan gun a nan duk kafiri ya faɗi a jarabawar da aka masa kun ga a baya ai mun haɗu da su a ɓangaren tauhidin rububiya ne mun haɗu a wannan tunda Allah ce in ka tambaye su waye za su ce ma Allah ne fa sai qulun Allah ko mu ma mun yadda Allah ne a ina muka rabu anan tunda su ba su yadda Allah kadai za a bautawa ba sun yadda a samu lata a samu uzza a samu manata a samu hubal da sauransu amma ta Allah da bauta anan suka zube yasa suke cewa aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab cewa yanzu za a sanya abin bauta ya zama daya kawai abu ɗaya za a bauta ba kai wannan akwai abin mamaki akwai abin mamaki haka suke gani ma samina biya za fi millatil akhirah in hadha illa ikhtilaq tun dama ba mu taba jin labari an ce abin bauta ɗaya ba ne wannan ko ƙirƙirarriyar magana ce haka suka ce ƙirƙirarriyar magana ce kaga wannan shine inda duk wani kafiri ya faɗi kuma ya zama abincin wuta tunda a ƙa'ida dama Allah ya ce wa man yakfur bi dahuti sannan wa yu'min billahi ƙa'idar biyu ne duk imaninka da Allah da sallah da zakka da azumi da kaza in ko ba kafircewa dahutu ba ka musulunta ba ɗagutu kuma shine duk wani abin bauta wanda ba Allah ba abun biyu ne yake haduwa sai ka samu imanu billahi wal kufur li kulli ma'budin siwa Allah sai ka kafirce dukkan wani abin da za a bauta masa ba Allah ba sannan ka zo musulmi amma duk sallar ka duk azumin kan kai da tsumburbura kai da da boka kai da da kaza to wannan duk suna nuna cewa kai ba musulmi bane abin janna malai ke cewa yu'minul muslim bi'uluhiyatillah ta'ala wajibin musulmi ne imani da yadda da Allah kadai shine abin bauta li jami'il awwalin wal akhirin ga dukkan halittunsa na farko da na ƙarshe wa annahu la ilaha ghairu ba wani abin bauta wanda ba shi ba wala ma'budin bi haqqin siwa ba abin bauta da cancanta idan ba shi ba abin bauta da cancanta sai Allah an gane da ke ko ba abin bauta kuma bayansa duk wani abin da za a bautawa ba Allah ba to shirme ne banza ne an gane ko yasa yake cewa dama duk abin da za a bautawa kuma bayan Allah to wannan bautar dama ba ma sunanta bauta ba sunanta shirme dama bata kai matsayin a ce mata bauta ba ita ibada tana zama ibada idan musulmi abin halitta ya bautawa mahaliccinsa amma idan ka bauta wa duk abin da ba ya halice ka ba to aikin banza kake shi ma kansa neman taimako ka yake yasa qur'ani yake faɗa cikin suratul fatir Allah yake ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbiuka mislu khabir Allah ta'ala yake cewa in kun kiraye su ma ba za su amsa muku gumaka da sauran wanda abin ke bautawa ba Allah duk kiran da za ka yi masa ba zai maji ba in ma ya ji ba zai amsa ba a ranar alkiyama za su kafirce tarayyar da kuka yi da su za su ce ba su suka sako ba hatta shi dan ma sai ya ce ba yi na saka ba ka gani na ce ka je kaza na ce kai kaza ko kira na ka je fasa jabtum li ka amsa fala ta lumuni kada ka zarge ni wa lumu anfusakum gurrikum saboda ka mu kiyaye mu tsantsanta bauta zuwa ga Allah yawwa Allah bai san kishiya Allah baya san kishiya yasa ya nanata a Qur'ani ba gude ba gubi ba duk wanda yayi wa Allah kishiya ya mutu da wannan kudirin to ba zai samu aljanna ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha har in mutun ya mutu iya shirka iya yi wa Allah tarayya to Allah ya ce ba zai gafarta masa ba amma Allah kuma ya ce iya gafarta zunubin da ba shirka ba amma ga wanda ya so ga wanda ya so amma shirka kada'an Allah ce bai gafara akan ta inda an mutu ana yi sana a wata ayar ke ce innahu man yushriki billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya mutu iya shirka to Allah ce aljanna haramun ce gare shi ba zai shiga aljanna ba to kaga wannan ya kamata duk rashin fahimtar ka fahimci wannan dai kasan dai harama ai ko kasan haram to Allah ya ce duk wanda ya mutu iya shirka a aljanna haramun ce ba zai shiga ba kuma shirkiyat din ga suna ana ta yin zuwa suna zuwa gumboka shirka ne hada Allah da wani ne tsafi da sihiri da binne-binne da kulumboto da a juya hankalin wani daga nan ya koma nan da ƙarfi da yaji da sihiri duk shirka ne a ce a nemo tufar wani a nemo gashin jikin wani a nemo kalaɗin wani a je a nemo igiyar gwajin likafani ko a nemo wani kawan wane ne duk shirkiyat garbu da wannan da kama addu'a kawai addu'a saiful mumin addu'a takobin mumin ne shaka manzo Allah shi boka eh haka eh sai wani abokina sai ce aika babansa kwamishina ne kuma babansa a wancan lokaci a adamawa ta ce wanda wala ya kawo maka shi gurin wani baban mali baban babansa eh yana jin nijiyar ne ko can wajen buga ne na can yake so haka dai suka zo daga can
wannan da ya zo muka je to ni ban san menene abin da ake watakila shi yaron ya sani Mm, amma da ya ce min malamin ba ban sani haka wala muna zuwa wani sai muka gaishe shi muka gaisa na zuwa zan tafi sai yaron ya ce wannan ma abokina da shi ma mun gama tare da tare Mm, mun yi ruwa ce da shi a aboki wallahi sai ya ce kuna da ma aiki ko muka ce ya ce to za a samu za a samu ya ce min ya ce min ina ne nake na ce masa na yi abun nan na na nnpc na yi na lng eh inter inter test eh, aptitude test da na baka haka sai ce min to ina son aiki na yana ce masa ina so ina son aiki na yana ce masa ina so sai ce to to gobe in je in samo masa kasan bakin kogi a cikin kogi irin mai laushin nan eh ga tawo da ita na zo masa da mai farin yadi haka ne fari ko alawar ne ko mai irin na abu mai haka dai yace zo masa da shi ya ce amma tabbaci ce za a samu aiki ya ce haka ne ya ce to ana fitowa na ce masa abakar in ka gani ne wallahi ba zan da wuri ne alhamdulillah kaga Allah ya taimake ka wallahi na ce amma da ka bi wannan layin gam da ka tafi sau da haka suke yi na ce kuma in Allah da in dai gudu wannan mutum ne kar ka kuskura ka sake cin zama gaskiya ne gaskiya ne Allah ya taimake ka da shi shi kai wa abokin na ma ko karbi to wannan shine duk suna nan da yawa duk wanda ka ce malami ne ai wani iya da malami to kai 90 duk irin waɗannan malaman ne ba malamin da yake koyi tsarki ko alwala bane malamin wannan kulubutan ne shi yasa za ga suna da malaman su a jeji da da sako da sako duk suna can amma su zo gun da yake koyi karatu irin wannan ba za ga zagun ba za zo ba amma sai a je mutumin da bai iya tsarki ba ko a zakar na shiga ban daki bai iya ba amma shine malami bai iya karatun fatiha ingantacce ba amma shine malami domin zai ce a kawo kaza a kawo a kawo kaza a kulla a kawo kaza a daure to wannan duk shine abubuwan da yake faruwa kuma in ba da zuwa gun karatun ba wallahi ba za a rubuta wannan matsalar ba ba za a rubuta wannan matsalar ba kuma iya daga cikin dama logic nasu waɗancan su bokayen suna hana a zo gun karatu suna hanawa domin sun san in an zo gun karatun addini na gaskiya to kasuwar su ta rufe yasa duk yadda za su yi su hana mabiyansu zuwa gun karatun addini ba za su su kuma da ke kwakwalwarsu ta toshe basirarsu ta rufe ba sa ganewa sau daga gashi nan dai saboda ka duk wanda ya yarda da wannan kullakullan da binne-binne wallahi tallahi ba zai gama da rayuwa lafiya ba kuma kada'an shi wannan ba musulmi bane ba ko da suna ko da siffa wallahi ba musulmi bane shine gaskiyar magana ba manzon Allah a hadisi yake cewa man ata arrafan aw kahinan thumma saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka ko dan duba ya gaskata boka ko dan duba kan abin da ya faɗa masa to manzo Allah ce kadari ya kafirce alqur'ani gaba da kaman yace ni ban yadda da qur'ani ba to duk wanda ya je wajen boka yace ka je ka nemo kaza ka nemo to matsayin ka kenan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya je wajen boka ko dan tsafi ko dan sihiri ya faɗa masa magana bai yi magana ba bai yi da abin da bokan ya faɗa ba to sai yayi sallan kwana 40 Allah bai karba ba akan me yasa ka je ka same shi amma da yawan mu fa yan kasuwa ne musamman yan siyasa musamman matan manyan mutane musamman sarakuna duk a galibiyar waɗannan wallahi suna da bokayensu akwai wani babban malami mu a Kano iya cin hukumar Hizba a kama irin bokan nan mai irin wannan tsatsume tsatsumen yake cewa to wallahi malam na faɗa muku gaskiya daga cikin kwastomin mu sai faɗi waɗannan mutane yace yan siyasa wa'ansu daga cikin yan kasuwa da manyan matan matan manyan mutane da kuma sarakuna yace waɗannan su ne jigajigan kwasomin kuma ga sanar su ne shugabannin mutumin da Allah ya tsine masa albarka ina zai albarka kuma shi yasa muke shan wahala ai wallahi shi yasa suna samun shug- shugabancin amma ta mummunar hanya ne kafin su je su zauna kan kujerar mulkin to sun yi abin da Allah ya tsine musu albarka sun yi abin da Allah ya fishi da su sun yi abin da Allah ya watsi da su yasa ba abin da za su yi in ba gam da katar bai zama daidai shi ne matsalar aikawan mata ne yanzu da yawa daga cikin matanmu ga sunan matanmu na aure da kannanmu da yayin matsalolinsu kashi casa'in cikin ɗari suka jawo gansu akwai abubuwan da shari'a ta ce in ya mace ta aikata wannan abin Allah ya tsine mata albarka kuma suna yi fita da tsaraici ko fitar da gashin kai a waje ko fita ba da izinin miji ba duk wannan iya jawo la'antar Allah ga yamaci da la'antar mala'iku to duk kuma yawan suna yi ta caba ado ta fita waje ana gani wata ma har ta fidda gashin kanta wata ma ta fidda fatar jikinta ana gani duk nisan da za ta je ta dawo to mala'iku suna tsine mata albarka to ta yaya za a ga albarka a gunta ba zai yi wa to gashi nan dai to abin kowa dai zai iya ba da labarin abin da ya gani to kasuwanni ne asibitoci ne ofisoshi ne fada-fada ne duk matan da suke mai wannan wallahi tallahi malam ko musiba ce komi yanzu suna sayarwa komi da ka sani suna sayarwa ba abin da mata ba za ta yi ba
wallahi gaskiya ne Zai saya wannan zai saya za ka tana lai
ni ma ko wata mata ta min tallar ni ban taba sanin mata suna sai da wannan abun ba ina tafiya ba ni ma ko a kasar gaza kaza kaza ana sayarwa ce a bana bukata bana bukata wannan duk iya cin alaman ƙarshen zamani wallahi malam musifa ce ba ba- abun a dinga neman tsarin Allah ne daga ita kuma duk irin wannan a garabiya ba a shiga sai an je wani kulumbota a yi menene a samu kwastoma sai ka binne wannan a shagonka sai ka jefa wannan a saman shago sai ka ratayewa ne duk irin wannan gashi na ba a yadda a miƙa al'amarin zuwa ga Allah ba a yadda gani ake kaman Allah ba zai iya ba dole sai an samu sub alloli a gefe haka shikenan kaga wannan musiba ce an fada cikin shirka an fada cikin rami wanda ba za a iya fita ba duk dan adam kuma hankalinsa ma ya mai jagora mana lokacin da mutum yake rayuwa a cikin mahaifiyarsa ai rayuwa ce wanda Allah ne ya san ko irin rayuwa da kake kana da rai ai tunda hadisi ya ce za a busa ma bashi za ka buƙaci oxygen da abu mai ra'iya da buƙatar wannan tuta ina Allah yake kai maka Allah ne zani in mahaifiyarka ta yi bacci ba duk abubuwa sun tsaya nata kai kuma ta yi Allah yake rayar da kai to Allah ne sani za ta kwanta ba za ta murtsike ka ba za ta tsugunna ba za ta matse ka ba za ta sha ruwan zafi ba zai sa ɗema fata ba za ta ci yaji ba zai ma illa a jikinka ba kuma kana cikin da ba to Allah da ya ma wannan har ya kaka duniya kuma ka ce wai akwai wani abin da ba zai iya ma ba. haka hankali ma hankali ma ya kauce a nan hankali ma ya fata Allah ya tsare mu to wajibin musulmi ne ya yi imani cewa Allah ne kadai abin bauta li jami'il awwalin wal akhirin daga dukkan mutanen farko da ƙarshen su wa annahu la ilaha ghayr ba abin bauta idan ba Allah ba sannan wala ma'budin siwa ba abin da za a bautawa bi haqqin siwa daga cancanta kuma bayan Allah wa zalika li adilla an-naqliyya wal aqliyya at-taliya ga hujjoji nan kamar da ya saba na al-kitabu wa sunna da kuma a hankalce wal hidayati lahi ta'ala lahu da kuma inda Allah ta'ala ya shirya dan adam din qabla kulli shay kafin komai iz man yahdi man yahdi Allah wa huwa al-muhtadi shine duk wanda Allah ya shiyar ya shiryar shine shiriye an gane ko wa man yudil wa man yudil fala hadiya lahu duk wanda ya bata kuma ba za a samu ya shirye da shi ba kun gwana ku duba al'adabu al'adabul kalam ma Allah inda ake so kai ladabin magana tsakanin tsakaninka da Allah can da yazo magana shirya ai shirya abu ne mai kyau ai yace man yahdillahu wanda Allah ya shiryar sai aka dau shiryar aka jingina ta ga Allah amma da aka zo wajen bata ba wa man yudlil duk wanda ya bata ba a jingina wa Allah bata ba alkhairu kulluhu lillah wa sharru laysa ila Allah duk alkhairi jingina wa Allah yake shari ba a jingina wa Allah shi ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka na alkhairi mai kyau daga Allah ne abin da ya same ka na shari kuma daga kanka ne kai ka jawo an fahimci wannan sai malik yake cewa al'adilla annakaliya hujjoji wanda ya cirato su daga alkitabu wa sunna shahadatuhu ta'ala wa shahadatu mala'ikatahu wa ulul ilmi ala uluhiyatihi azza wajal na farko dai Allah da kansa ya shaidar da kansa da kansa shi abin bauta ne sannan mala'ikun sun shaida haka sannan ma'abota ilimi daga annabawa zuwa ƙasansu su ma sun tabbatar da wannan sun yadda Allah shine ilahu abin bauta faqad jaa fi surati ali imran ya zo cikin suratu ali imran Allah ta'ala yake cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ce shahida shahida fi'li madhi ne tuni Allah ya shaida da mu tuni Allah ya riga ya shaida annahu la ilaha illa huwa ba abin bauta da cancanta sai shi shi kadai ne abin bauta da cancanta sannan wal malaika adafi ne sannan malaiku su ma sun yi wannan shahada sun shaida Allah ne kadai abin bauta sannan shi wa ulul ilimi da ma'abuta ilimi wannan aya tana cikin ayoyin da ake bayanin darajar ilimi da ma'abutansa kaga daga Allah sai mala'iku sai masu ilimi an fahimta tana cikin ayoyin da suke bayanin fallar ilimi da ma'abutansa Allah ya keɓo su daga cikin halittunsa ya ce su ma sun shaida kamar inda Allah ta'ala ke cewa inna ma ya kashe Allah min ibadihi al'ulama malamai ne suke tsoro na a bayina in ji Allah ya rafa illahu allazina amanu minkum wallazina utula ilma darajat wa qur rabbi zidni ilma ayoyin da suke magana falalar ilimi da ma'abotansa an bin jannan Allah ta'ala ke cewa la ilaha illahu al-azizul hakim Allah shine abin bauta shi kadai al-azizu mabuwayi al-hakim ko mai yawan hikima wannan ayar ta isa ta zama shaida akan Allah shine abin bauta tunda ya shaidar da kansa shine abin bauta sannan mala'ikunsa sannan ma'abuta ilimi duka sun tsaya kan adalci qa'iman bil qist sun tsaya akan yi wa Allah bauta shine kuma adalci shine wada'u shay fi mahallihi ajiye abu inda ya dace dukkan wata bauta idan ba Allah aka yi ba bata dace ba daidai bace ba sai yake cewa a na biyu ikbaruhu ta'ala bayar da labari da Allah ya yi da kansa bi zalika fi ghairi ayamin kitabi a agunda ba aya ɗaya ba biyu ba a cikin littafinsa al-aziz mabwayi qala ta'ala Allah ta'ala yake faɗa Allahu la ilaha illa huwa Allahu Allah la ilaha illa huwa ba abin bauta da cancanta sai shi alhayyul qayyum shine alhayyu irayayye alqayyum kuma tsayayye wanda ba lokacin da zaka nemi Allah ka rasa rayuwarsa ta dindindin ce haka na qayyumin sa na dindindin ne la ta'khudhuhu sina gengidi bai taba riskar Allah ba wala nawun balantana bacci dama akwai sina akwai sana akwai sunna duk kalma ɗaya ce amma shakalin ne ke bambanta sana shekara an aka yi wasinin fataha sina idan aka yi wasinin kisra gengedi ini annu'as kuma sunna idan aka yi wasinin domma iya nufin hanya ini a sunna filuga a tsarika an fahimta hanya ko hanyar Allah ko hanyar manzalahi ne sunna an fahimci nan to gengedi bai kama Allah ba nan tana bacci Allah bai bacci bai gengedi wa ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bauta ne guda ɗin shine Allah la ilaha illa huwa arrahmanur rahim shi kadai ne abin bauta sannan kuma shine mai yawan rahama shine mai jinkai al-baqara wa qala li nabiyhi musa alaihi salam Allah yake faɗa wa annabinsa annabi Musa alaihi salam yake cewa da shi innani ana Allah Musa ni ne Allah Allah yake faɗa wa annabi Musa magana iya jinsa ba wani mala'ika tsakaninsu shine wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayi magana da annabi Musa magana dan Abbas yake cewa manzo Allah yana ba su labari irin magana da annabi Musa yace da Allah ya kira shi cewa a wanda yake cewa ya musa menene nude ya musa wanda ce yake cewa wannan izhab ila fir'auna innahu izhab ila fir'auna innahu taga ko ko ba nan ba cikin sutu tsaha eh kafin nan da yake cewa ya je sannan nude ya musa baka ce ya musa innani ana Allah ko kuma inni ana rabbuka fakala ana alayhi ni ne ubangijinka ko cire takalmanka domin kana wani go mai tsarki mai daraja da aka ce nude ya bala ma a ta hannu da ya Musa lokacin da ya je gun sai muka kira muka ce ya Musa wannan kiran da Allah ya masa dan Abbas yake cewa Annabi Musa ya ce ba ta inda bai ji kiran a jikinsa ta karkashin kafarsa ta yan yatsunsa ta kofofin gashinsa ta hancinsa ta idonsa duk ya ji kira da yake kira ne na Allah ba kira na Adam laisa ka mislihi shay an fahimta to kiran da Allah yi wa annabi Musa ya ce masa innani ana Allah Musa ni ne Allah la ilaha illa ana ba wani abin bauta da cancanta sai ni inji Allah saboda ka fa'abudni ka bauta mini wa qimi salata li zikri ka tsaye da sallah domin tunawa da ni wa qala li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa ba abin da ba abin bauta da cancanta sai Allah ka sani yasa Imam al-Bukhari a littafin sa yi babi sukutum babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal da yace ilimi kafin kai magana ko kai aiki ka fara ilimin sanin Allah tu ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ku sani kafin ku bauta mini Allah ya ce ka sani cewa ni ne abin bauta da cancanta la ilaha illa huwa ni kadai ne abin bauta in ba ni ba abin bauta inji Allah sane ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat sannan ka dinga neman gafara istighfari da kai da sauran mu'mine maza da mata wa kala mukbiran an nafsihi Allah yake ba da labari karan kansa wallahu allazi la ilaha illa huwa Allah shi ne wannan da ba abin bauta da cancanta sai shi al-malikul quddus shi ne al-malik mamallaki al-quddus kuma mai tsarki an fahimta daga al-tahir ne al-quddus shi ne al-tahir ko al-mutahhir Allah shi ne mai tsarki mai tsarkakewa subhanahu wata'ala wannan duka malam iya kawo ayoyi da Allah ta'ala ke tabbatarwa da kansa wannan siffa ta ilahantaka shine ilahu kuma shine ma'abudu Allah ga kowa kuma abin bauta ga kowa Allah ta'ala ya samu dace mun zo gaba da zamu tsaya insha Allah in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi a namba ta uku a karkashin al-imanu bi ilahiyatillah karkashin kuma al-adilla an-naqliya insha Allah huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta shi kadai ba abin bauta da ba abin bauta idan ba shi ba alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake boye da abin da yake fili huwar rahmanir rahim Allah shine mai yawan rahama mai jin kai huwallahu allazi la ilaha illa huwa shine dai Allah da ba abin bauta da cancanta sai shi al-malikul quddus mamallaki kuma bai tsarki assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushriku abinda muka faɗa daidai Allah ba muladansa kuskure kuma Allah ya fi mana na to bismillah bismillah sai mu yi addu'a da
Bismillah wa salatu